الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة تقوز وتن ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دا دليهدو دا أربعين دا أكو wanda ya dace da bakwai ga watan shida shekara ta 2022 miladiyar haihuwar annabi isa da maryam salam za mu ci gaba da karatu na luga a cikin littafin wutiriya a to alƙasa'idul wutiriya wanda ibn rushaidin ya yi mata tahmisi za mu tashi a shafi na 85 a darasi na 43 to bayan shi malam ya yi bayani dangane da matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi to shine sai ya ci gaba da bayyana halinsa da kuma yanayin da yake ciki a to shi mai waƙen kenan yake cewa ضعيفٌ وبالعصيان أصبحتم لعا وصوب حياتي بالذنوب مرقعة فهل أجل هذا أردف الدمع أربعا مضى الأمر يا خير الأنام مضيعا أبيدك ياتي الحشر وهو عديم زخرتك يا خير الأنام لوحدتي وظلي وفقري وانقطاعي وغربتي وأرجو يقيل الله بالمدح عثرتي مديحك زخري ثم زادي وعدتي ليوم به يجف الحميم حميم ألقت بحبل ألقت بحبل من مدائح أحمدي أمنت به من حادثات التنكد وفزت من النيران ذات التوقد نجاتي في مدح الحبيب محمد رجائي به عفو وفوز ورضوان أمين لوحي الله للوصل, للوصل مصطفى حبيب حباه الله بالجود والوفاء صفي عليه باطن الخلق قد صفى نبي نشا ما بين زمزم والصفا فضاءت له بالشرق والغرب بلدان to ibn rashid yake cewa da'ifun ai ana da'ifun akwai kaddara mubtada da aka ɓoye domin da'ifin khabar ne mubtada ɗinsa a ƙaddara shi sai ya zamo ana ni mai rauni ne sai ce kuma wa asbahatu mula'a na waye gari ko na kasance mula'a ina abin lizimtawa bil isyani da sabon Allah ma'ana bayan kasancewa ta mai rauni sannan kuma na lizimci sabo kullum sabo nake yi na aikata abubuwan da ba su dace ba to sai ce kuma gashi wa saubu hayati suturar rayuwa ta moraka duk an yi mata dashi an ɗinke ta nan ta hude an ɗinke nan ta hude an ɗinke shi ake kira da attarƙai amma habi zunubi saboda zunubai rayuwar tawa gaba ɗaya ta hude ko ina kusurwa ne saboda sabon Allah da san kana da tsohon riga wadda ta shekara goma nan ta yage an yi dashi nan ta yage an yi dashi nan ta yage an yi dashi to ya ce haka rayuwata ta kasance sai ce fahal ajilin fahal yalla urdifu ba ardafa ba ne wannan kuskure ne urdifu ina bibiyar da addama hawaye ba addama ba ne addama hawaye arba'a a kusurwa guda hudu ma'ana nan zan zubar da hawaye nan ma zan zubar da hawaye nan ma zan zubar da hawaye ajili bi kasirin lam ajili haza saboda wa'annan zunuban nawa to hal din nan bi ma'ana ma'anar taqat ma'ana fa hal haƙiƙa tabbas urdifu dam'a ina bibiyar da zubar da hawaye arba'a a ɓangarora guda hudu ajili haza saboda wannan abin da ka ji na ambata kawai don na halaka rayuwar da sabon Allah eh bai ce ajilu haza ba sai masa jarra saboda ya halatta a wurin wasu malamai a shafe jari sannan kuma majruri ya aiki wannan ya halatta a wurin wasu malamai duk huruful jarr din nan to kana iya shafe su sannan kuma sai majaruri ya aiki misali za ka iya cewa marartu zaidin sai ka shafe bi to in malami kake kasan abin da haka ya yi ba matsala wannan yana da yawa a larabci shi yasa ibnu malik cikin khulasa yake cewa wa qad yujarru bisiwa wa qad yujarru bisiwa menene wa qad yujarru bisiwa lada hazfin wa ba'dahu yura mudarada to dama ita rubba babu sabani ana iya shafe ta hmm irin su wa rubba lailin a gani eh ai walailin sai aka shafe rubbaɗin walailin ka maujil bahari in ji umrul qais to sai shafe rubbaɗin amma kuma ta yi aiki ga shi lailin sai ya zama majaruri da wannan duk malamai sun yadda da wannan to su sauran huruful jarra haka suke to shine ibnu malik a alfiya yake cewa qad yujarru bisiwa haka ita ma sauran harufa waɗanda ba siwa ba ana iya jarra da su lada hasfin a lokacin da aka shafi harafin sai cewa ba'adu yura mutarada sauran harufa ana ganin su ma ana iya irin su lamun irin su ba'un irin su fi da sauran huruful jarri su ba ana ganin hukuncinsu ya bi na rubba za ka iya shafi harafin jarra sannan kuma kuma ya yi aiki yana nan in ka zo li'irabi kuma za ka yi bayani to ajili haza a nan ya shafi lamun ai fahalle ajali haza sai shafi lamun to kaga ajili sai ka ce ismun majrurun bilamin mahazufa bilamin mahazufatin saboda haka akwai lamun da aka shafi don kaka ce a malam ya yi kuskure a kai ne karatunka bai kai ba kuma baka nemi sani ba saboda sanin gari ka kuskurantar da malami tsayar wannan yana faruwa sai ce madal umru rayuwata ta wuce ta shuɗe sai ce mudayya'a ba mudayya'a ba mudayya'a tana halin wadda aka tozarta ta ba ya abin da ya dace ba ya khairar anami ya kai mafi alkhairin halittu ran kai dade ya yuka ya kai mafi alkhairin halittu yana nufin sallallahu alaihi wasallam sai ce ubai duka ɗan bawanka ya ti yakan zo alhashara ranar tashin kiyama wa hawa a demu baya da lada ta kosis komi bai da sai ce amma akwai abin da na yi tanadi zakhartuka na tanade ka a matsayin ajiya ya khairal anami ya kai mafi alkhairin halittu liwahadati don kaina ni kadai ba don kowa ba duk da wa'yancan zunubai ma'ana dai yana fatan ya samu ceton manzon Allah wazulli ba zalli ba wazulli sai ce kuma saboda ƙasƙanci na wa faƙari da buƙata ta wanke tsawa'i da yankewa ta da kai wa gurbati da baƙwanci na to duk da haka na tanade ka domin ka zamo mai ceto gare ni wa arju ina fata Allahu Allah ya ƙilu ya walwale asarati zunubaina bil madihi saboda yabon da nema madihuka yabonka da na yi zuhuri shine ajiyata shine tadadina sun mazadi sannan shine guzurina wa uddati shine tattalina liyaumin saboda wani irin yini bihi a dalilin wannan yini hamimu ga can gaba masoyi ya jiful hamima yana wa abokinsa jafa'i yana wa masoyinsa jafa'i ma'ana yana gudu ya bari shi ce kai ni ba ruwana da aliyauma nafsi nafsi kowa ya ji da kansa eh yawwa yau mai firul mar'u min akhihi kenan to wannan shine aliqtu na rataya na rataya bi hablin da wata irin ya giya min mada'ihi ahmad amma ta yabe yabin manzon Allah eh ita kan wannan bambari ta yanke ba amintu na aminta bihi da manzon Allah min hadisati daga musibu at-tanakkudi na tsanani ko na gurbata duk wata musiba da ke gurɓata rayuwa to ya ce na aminta daga samuwarta bihi a dalilin mazan Allah wa fustu na rabau na na kuɓuta minan nera ne daga shiga wuta za ta tawakkudi ma'abuciya huruwa najatiya ya ce samun tsira ta ya tabbata ne fi madhil habibi a cikin yabon masoyi muhammadu annabi muhammad raja'i fata na bihi a gare shi afon in samu rangwamen allah rangwamen ubangiji na wa fauzun in samu babban rabu wa ridwanu in samu yarda allah in baka san shi ba aminu ai huwa aminun manzon Allah amintacce ne li wahayin lahi ga wahayin Allah sannan mustafa abin zaɓe ne lil wasali domin saduwa habibun masoyi ne habahullahu Allah ya ba shi kyauta biljudi da baiwa walwafa da kuma cikawa duk alkawalin da Allah ya masa ya cika masa safiyun manzon Allah zaɓaɓɓe ne sallallahu alaihi wasallama sai ya ce batinul khalqi alaihi sannan shi ɓoyayye ne a cikin halitta ma'ana halittunsa da dama an ɓoye wasu abubuwa ba a bayyana su ba saboda haka abin da kuke gani na zahiri na halittarsa to abin da aka ɓoye ya fi shi yawa ƙadisafa haƙiƙa manzon Allah ya tsalkaka baya da wani datti ta kowace fuska nabiyun manzo ne shi nasha da ya rayu ma bai na zamzama tsakanin rijiyar zamzam da ke makka wasafa to da shi safa da ya gabata da wasafa duka haƙƙinsa a sa alif ba ya ake sawa ba ga ka'ida tunda haka yake a ƙa'ida a rus wancan safa safautu ake cewa safautu to wannan wawun akan baddala ta aka yi kalbin ta ta koma alif to sa ya'un wannan kuskure kamata ya ce safiyun alaihi batinul khalqi qad safa sai sa alif nabiyun nasha ma baina zamzama wasafa wasafa shi ma ya sa alif wannan shine ka'ida to sai ce buldanu garuruwa fada'at ta yi haske lahu saboda manzon Allah bisharki a mafitar rana walgarbi da maɓuyar rana to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka haife shi duka garuruwa sun samu haske sai ce bihi a dalilin manzon Allah saubul muzni wato saukar giragizai yana nufin ruwan sama in halla ya kwarara bihi saboda manzon Allah sab'an sai da aka yi kwana bakwai bigaisihi saboda addu'ar da yi saboda neman agaji yana hudu ba wani ya shigo masallaci ya ce ya lallai. ba ruwan sama kaza kaza kaza abubuwa sun lalace kaza ya bushe manzon Allah ya daga hannu ya yi addu'a sai ga ruwan sama da ta yi har wata jima'a ta dawo ba a ɗauki ruwa ba to ka gani a dalilin manzon Allah saboda wannan addu'a da yi to da kuma ruwan suka yi yawa suka suka suka fara banna kuma nan a hadisin Anas nan muttafaqun alai falamma shtuki lokacin da aka sake kawo kuka al-idraru cewa ruwan kuma sun cutar da mutane wasu ga ya wani ya sake shigowa ko shi wancan na farko ko wani na daban ya rasulallah gidaje sun rushe hanyoyi sun yanke kaza kaza kaza kaza ka roƙi allah ruwan na a ɗauke su to jala kuma sai ga ruwan ya ɗauke ya kuren shi ma bai gausuhi da addu'arsa algausu shine addu'a can ya yi addu'a ba ruwan gafari Allah ya kawo ruwan yanzu ruwan ya zo kuma ruwan ya zama matsala kuma ya sake addu'a kuma ya ɗauki duka wannan yana nuna mu'ujiza ta manzon Allah sannan ya ce wa ajala manzon Allah ya kore ko ya fitar da Allah zai wannan da ya ɓaga yake ƙetare iyaka fujuran wajen fajirci bi aisihi da tsananin ɓarnarsa ko fasadinsa ko sabon Allah kamar yahudawa da aka yi alkawali da su a madina suka yi yaudara sai manzon Allah ya fitar da su daga madina nama manzon Allah ya ƙaru sharafan wajen ɗaukaka fil khalqi a cikin halitta min qabli ba'sihi tun kamin ma a aiko shi ba sai da an ka ba shi risala sannan manzon Allah ya samu ɗaukaka ba dama haka ya tashi a a risalar ta ƙara fitowa da abubuwan sai ce wa kam zai yawa hatafat jinnun ba hinnun ba ne jinnun aljannu wa kuhanu da bokaye hatafat sun ka dinga yi kuwa suna kururuwa suna sauti bilba su da cewa wato an aiko wani babban mutum lokacin ba a san shi waye ba aljannu sun kai ta ba da labari bokaye su ma sun kai ta abin nan ba da labari to da ya bayyana kuma sai suka yi adawa da shi sai suka yi adawa da shi eh to shine alhatfu fil lugha shine ka ji sauti amma baka ganin mai sauti shi yasa aka kira waya da alhatif kana waya ya ba gani wanda haka waya da shi ko ba haka ba haka ita ba ta zama aljana ke basha'iruhu ababen bushara na manzon Allah sai ce filhafi ƙaini sun tabbata a gabas da yamma sai ce bi ƙurbihi lokacin da aka yi kusantowar bayyanarsa mana lokacin da bayyanarsa ta kusanta to sai ga bisharori suna ta bayyana ɓangaren gabas da ɓangaren yamma mana abubuwa na ta bayyana na alamun cewa dai wani babban mutum zai bayyana bayyanar da wasu haske da rushe wasu abubuwa da makamantansu su ne basha'iru sai ce waɗannan bisharorin kuma ta dukku suna rusa suna karya masarratin awalin ababen farin ciki awalin maɗaukaka irin ginonin manyan sarakunan nan su kisra da kaisar sai a gaɗe ƙaton bibi abin nan bene hawa nawa sai a gaɗe ya rushe mu ba abin da ya taɓa shi gini ne kila ya shekara ɗari ba abin da ya same shi amma haka kawai sai aka gaɗe ya rushe bi rahabihi tare da kuma faɗin farfajiyarsa duk da haka kuma sai kaga ya rushe to abin ya ba su mamaki abin ya ba su mamaki wafiha a cikin ababen bisharorin nan na manzon Allah da suka bayyana lokacin haihuwarsa hutufun wato akwai halaka lirrajimi ga shaidan wa hizbihi da kuma rundunarsa hatta waɗanda suke cewa za su hau sama su sauraro umarnin da Allah yake ba mala'iku na wahayi to manzon Allah na ana haihuwar annabi shikenan sai wannan abin ya tsaya sai aka tsare sama da wasu irin taurari ya za aljani ko ya taka sai a jefe shi kamar yadda suratul jinni ta ba da labari to sai ce hamlu aminatin bihi wato mahaifiyarsa amina ɗaukar cikinsa da ta yi na aya ba da labari ko sanarwa mulka kisra ya baiwa wato mulkin sarkin kisra labari cewa za a da babban mutum da zai su ka, ka, ka bi a hankali mm. tun lokacin da aka fara ɗauka cikin annabi sallallahu sallama abubuwa suka fara bayyana duk wani babba daga cikin sarakuna to ya fara ganin barazana irinsu shi kisra da kuma kaisar wa shukka lahu an caga lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama iwanu benaye na ainihin shi kisra fi lailatul wadi a daren da aka haife shi daren da aka haife shi daren na wannan ginin ya rushe da ake takama da shi wanda a zamanin ba gini irinsa gini ne na sarauta sai ce al'amlaku mala'iku wa akabalat ta fuskanta ta da'u tana yin addu'a bi raf'ihi wato da ɗaga shi ilaihim zuwa gare shi likai saboda ya hazauna su masu samu babban rabo bai naf'ihi da amfaninsa minhu daga gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kansu mala'iku lokacin addu'o'i suka yi ta tai suka yi ta tai na ta addu'a na bayyana cewa wannan ga matsayinsa kaza kaza kaza to su ma sun yi haka domin su samu amfaninsa wa ya hanuna kuma su samu farin ciki ko kuma su su bayar da farin ciki kauman ga wasu mutane ma'ana suna ta hani'a suna taya muminai murna ya hata duna waɗanda za su yi riko da shari'a bi shari'ihi da shari'arsa suna cewa kai muna taya ku murna hani allaku murna ta tabbata gare ku waɗanda za su yi imani da annabi kenan sai ce naƙalna malam ya ce mun naƙalto من الأخبار دقا حديثي annabi wada'ihi haƙiƙa cewa lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to adha'at ta haskaka busura garuruwan busura wa kan'an da garuruwan kan'an hmm? to waɗannan garuruwa tun daga nan makka a za'at lahubin nuri sai da sun kai haske saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba tsakanin makka zuwa basara a ba karamin wuri ba ne amma sai da haske kawai a gaɗe haske ya abin nan ko ba taɓa ganin irin wannan haske ba ya fi na wata ya fi na rana ya fi na taurari to shi ne mala ya ce mun naƙalto hadisai akan haka tanazzaha manzon Allah ya tsalkaka bijahihi da alfarmar da Allah ya bashi an shainin nifas daga duk wani aibi na naƙuda to shi manzo Allah bai shafe shi ba irin wani jini da wata kazanta to annabi shi Allah ya kawo mai da wannan hmm? kai da an ka haifa da jini to dama kai cikin matsala haki to shi manzo Allah an tsarkake shi da wannan wa an siƙalin mu manzo Allah ya tsalkaka daga nauyi fil habli wajen ɗaukar cikinsa mahaifiyarsa ba ta ji wani damun alamun cewa wai tana ma ɗauke da wani abu ba normal take ba matsala kuma an yi haka ne khaufash tibahi don wato kada ya rikita da sauran jama'a kaga ana yin haka kasantu wannan daban ne ba sai ai ma bayanin shi waye ba amma fa kullu nabiyyin duk wani annabi fakharuhu takamarsa lam yudahihi bai kwaikwayi na annabi ba duk wani manzo to girmansa da matsayinsa bai kama da na manzon Allah ba sai ce na'am eh haka ne ja a maktunan annabi ya zo yana abin wa kaciya khitana ilahihi kuma Allah su shi masa kaciya ba mala'iku suka yi ba dan adam ba me yasa sai ce likai la yarahu in sun saboda kada wani dan adam likai la yarahu kai ya gansa hina yuhtan lokacin da ake masa kaciya a gani to duka wannan da a kare martaban manzon Allah to shi yasa ya zamo kammalalle ta kowace fuska duk abin da yake na kasu ne to sai Allah ya ya ba shi kariya ta wannan hanya da sauran mutane kaga ba haka ba ne daga baya ne suke samun abubuwa tunan za mu kwana insha Allah alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in